Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasan Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malamin addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guji aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttuka kan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas a karamakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يا من زلت فتها غالب ولو ذو فتى رأوف يا مؤمنا لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلم يخش من يلجا إليك توكلا ثلاثا وتسليما على طه أحمد وآل وأصحابه ومن كان مرسلا اللهم آتنا الحكمة وفصل الاختار ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد yan wani musulmi masu sauraron a wasu jirgi mai ɗanɓar albarka wanda kafin su wani karatu ina ba da haƙuri da lattin da muka yau lattin yau ya yi nisa da yawa wanda kuma haka ya kasance ne saboda tafsirin turanci da larabci da muka yi wanda lallacewar mota ita yau ba ma a mota muka tafi ba ita abu kuma ya ƙara tsawo kuma muna godiya ga muna maraban da zuwa sharif abba wanda shi kuma yaya ne ga mafiya ta sai da amina to Allah ya sa yanda yazo nan lafiya tun da kan Allah kuma da shi lafiya alfan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma idan mun manta ba aje mun tsaya ayan Allah subhanahu wataala yake ce mana wannan nas ya yi wannan nas kullu mimma fi ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun inda muka fassara wannan aya wasu abubuwa masu matuƙar yawa a game da wannan aya wanda muka ji daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce halalan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi cewa duk wani halal ku ci ma'ana ya mutane mu ci duk wani halal duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce a ci ko bai ce ka a ci ba don Allah subhanahu wa ta'ala bai magana akan ba kanka ce a to Allah ya halalta in ka ce Allah ya halalta in Allah in ka ce Allah ya halalta to Allah ya haramta ne ha sai ka ci in ka ranke da wani sabon abu a wannan lokacin yanzu ba shi yasa kana ganin ka ce Allah bai halatta musu haram ne a'a inda dai za ka iya kawo hujja inda Allah ya haramta wa sai kali shi da yake wanda za su ci sai su ci amma muddan abu ya zama an haɗa shi da abin da Allah ya haramta ko abu ne ba da giya bane amma an haɗa shi da giya kuma Allah ya san giya a duk da ba giya bane amma haɗa shi shi kuma ya a saboda asalin abin da aka haɗa shi da shi abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya haramta yau ma suka ce amma duk wani abu na zamani da aka zo da shi kika ne boga ne ne wai kaka ce a ka ai an hada shi in ke ba nan ba in ka samu a cikin da dai malaman usul suna zuwa asali kun shi Allah asalin kowane abala illa ma haramun shari'a sai dai abinda haramun shari'a mai shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi to Allah ya ji mana komai za ka ci amma sai Allah ya ce to yanzu kuma abu kaza ba za a iya ci ba abu kaza in yi yanzu ba za a iya ci da shi ba kaza nan a ma ya aiki da shi a tunda wayan haka an kuma haramta mana shi malamai suka ce ai halalin din nan ba yana nufin wai koyi mune ma abin da Allah ya halitta wani sana'a yana da cikin halalin so don kai sana'a sai shi za ka samu me za ka samu abin da za ka ci na halalin din inda a jiya muka ji daban-daban irin na sana'o'in annabawa inda muka ji cewa annabi Ibrahim shi dillali yana cikin wa'annan ana kasuwanci da shi yana mai shirya kasuwanci muka ji cewa annabi zakariya ya kasance shi ma ɗan kafinta ne wanda kuma bayan haka muka ji cewa annabi Idris maɗinki ne domin shi ne farkon wanda ya fara ɗinki a duniya ga baki ɗaya don a lokacin su ba ɗinki suke iyaka a sa fata ko a samu kyalle a kunne biki amma ba zai za ɗinka shi a sa a ciki ba amma annabi Idris shi ne farkon wanda ya fara ɗinki na kaya har a sa saƙa ne duk shi ya fara to kaga wannan me dan ya samu abin da zai dinga tira da kaga annabi ba annabi ba wani mutum ba to amma tun da muka da annabawa suna wannan to ya kamata kai mutum kai sana'a domin su annabawa ko ba ta sana'a ba Allah subhanahu wa ta'ala ji ba su domin dai annabi Ibrahim shi koyon ba kasa ko ya tili Allah zai yana mishi abin shi abin amma duk da kai ce mai yana sana'a har dan Allah ya kawo da cewa to annabawa da kai Allah ya umarce da shi sana'a sai kai mutum wanda kai kan ka zaka ci da kasa Allah ya gina maka abinci in dai ba waliyin Allah ba waliyin Allah ne shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya bi shi yanda Allah ya so shi ne zai zama sam'uhu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yabsuru bihi wa yaduhu allazi yabsuru in dai mutum ya bi Allah zai zama shi ne kamar ganin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai taba inda Allah zai kun bai kun Allah zai mai da shi haka kaga wa'annan ne waliyin Allah Allah zai yi amma duk da ka sana'a Allah shi biya kwadantar da mu akan yin sana'a wannan Allah ai sana'a saboda haka da wannan ne nake amfani da wannan dama nake kira ga malamai bisa ga mu ƙara dagewa da kuma sana'a domin in babu sana'a duk karatun da mutum zai yi mutum zai tunani inda zai samu abu in wani mutum bai da sana'a da zai tunani ta abinci kuma yana wa'azi to kaga sai daga nan mutum ya zama shi baya neman haɗin kan malamai saboda saboda bai da sana'ar da zai to duk mutumin da zaka ga shi aikin shi kawai bincike yake yi akan inda wane ya soka wannan ko inda wane ya ji abu kaza sai ta aiwa da wane yake ai kaza kaza sai ya tare mishi faɗa ya tare mishi faɗa tsake to wannan ya ba shi abinci dama bai da sana'a to wannan ne yake ɗauka matsayin sana'ar shi kaga rubutu an ba ce da wani ake ba ka tashi ka ce a ai da wani ake ai kaza kaza kaza kaza kaga wace gurin tunkuza da kawai ka rubutu bai ga zuciyanka wani yayi a zuciyarka ba bai ji me kace ba kuma a rubutu baka rubuta ba yace ai da pop kake ai da kaza kake yace ai da professor kake to ka shiga zuciyar shi ne kaga da professor yake a rubutun shi abin da yasa kenan kaga a wace shi da professor yake kaga daga nan in mutumin nan ya tare maka professor yaƙi zai ce ai da wane yake ai kai baka gane ba da kai yake yi kaza kaza kaza kaga shi kuma zai ji daɗi saboda ka ta ne masa faɗa wannan zai zama cewa tukwanen gidanka shi ke baka na wani mutum bai da sana'a kaga to wannan hanyar shi ke na ya samu hanyar sana'a kuɗi ja kai ne aka yi fosti ne aka ce sai ga wai mutum wai shi nan wai yana son ka wai sai yana son ka amma shi ne wai zai dinga ɗaukar fikin shi ɗin zagin da aka maka wai yana nuna wa duniya to kaga in ma zagin mu aka yi kenan don Allah ya zinga misali shi wannan da yake yaɗa zagin da aka maka da shi wanda ya yi zagin kuma zagin mu aka yi kenan wane na wanke ga kenan shi wanda ke yaɗa saboda kai kai a iya nan ya tsaya shi kuma da ji sai ya ɗauka abu yana yaɗa kun gani ko an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kun gani ko kaga in wasu ba sani ba a lokacin za su sani kaga kenan wayan cikin na shine makin shi amma kai da yana tare da shi na na cewa kamar shine musulun shi ana akwai wani kyakkyawan misali da nake so in bada inda Maulana Ashif Tayyib Usman Bauchi ga Jalla Ta'ala an ita ubayawa cewa akwai ta hikaya ya aka ce mun yawo ka je ka ce ana kiran Alhaji Uba Yaga ne yana zuwa ya ce Alhaji Uba ka zo sai Alhaji wannan yana tare da wani mutum a kusa da shi irin yaron shi amma ba na ciki ba irin dai wanda suke mu'amala da shi sai wannan mutum ya ce wai kawai ka jin ya ga ne ya maka ba zagin ka yake fai ya ce me ya ce alhaji ubaka ya ce ba wai alhaji ubaka zo ina nan alhaji ubaka ka zo yake nufi ya ce a kawa yana nufin cewa zagin ka yake to wai zagin ka kenan shi da yaron dai bai ce maka alhaji ubaka ba shi kuma shi ne ya ce abin da yaron ne yake nufi shi ne alhaji ubaka ka ga rage ka ce maka ubaka to da yaron nan don waye rage ne shi tunda shine faɗa kalma shi kuma yaron ya ce ana kiran kai duk mu a waka shi wakan yaron zai tsaya ba saboda akan wanda ya ce zo ne an ce ana kira to ka yanzu wannan mutumin mutum mai shi kuma ya ce a kuma haka ne ya ce mun alhaji ubaka sai ya ce ba shi kashi ana zana yaron shi kuma yaron iyayen shi za su ce a daga abin da ya sukko ana ce alhaji uba wannan kuma ya ce ubaka sai a samu matsala tsakanin wannan alhaji uba din da kuma yaron nan shi wanda ya faɗa wa alhaji uba din ga wani ake nufi har wa wani sai ne shi ya ko ya ce mishi ne kaza shi umurta shi aka yi ya ba yaron kashi har wa wani sai da iyayen yaron nan ko su rufe wannan da duka ko da shari'a ko da wani abu shi kuma wannan wanda ya zuga abin sai ya tare wannan alhaji uba din a'a ai abu kaza ake nufi kaza kaza ai kaza kaza in ya tare mishi ya tsira wanda sai ya bashi kamar wani abu da zai ci abinci da shi haka misali yake kai ga abin da kace ga abin da kake nufi da abu sai mutum ya canza wa anan ya ce ai abu kaza da kaza kake nufi ai abu kaza da wani kake alhali kai kuma ba abin da kake ba kuma kai ba kaza ya ji zuciyar ta da ba tun da dai bai tsaga kirjin ka ga da wani kake ba kaga yana cewa wancan kuma in aka rufe ta kan shi ai gashi nan kai kace kaza yanzu zai ne wanda zai cike shi ya duba dama da hagu ya ga ba wanda ya cike shi kaga sai wannan kuma sai ya zo ya kulle dama yana bukatar wanda zai tare shi to kaga ma zaki mu akai kenan kaga mun bai ba ce ba shi wanda yi shine zai bayyana an an yi ba ba in ma zaki akai kenan saboda haka amma tana sana'a ba da ba za ta yi ba ba in dai mutum yana sana'ar kanshi da kanshi bai zama koyaushe shi ba ya san haɗin kan malamai ba amma tun da mutum bai da sana'a sai irin wannan abubuwan zai dinga bi don ya ya abin da zai yi a biya shi saboda haka dole ne nake jayo hankali iyayen yara ɗalibai irin da su haɗa mana da karatu da kuma sana'a domin duk karatun da kake yi ya kamata sai da sana'a saboda ka ya kamata mutum yana karatu tun da yana son karatu sai mutum yana karatu kuma ana koya mishi sana'an da yake saboda idan kuma ko ya girma na yin sana'an da yake da haka ya kamata tun yanzu ne a fara zaɓen mana mu ma sana'an da zamu fara zaɓen mu ɗan uwan mu ɗalibai irin sana'an da za mu taso muna yi amma sana'an nan Ibrahim ne to dai muna shi ne in sana'an Nabi Dawud ne ga fitanci to amma wanda ne to dai duk muna shirye amma sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka kan ta duk sunnan manzon Allah sai ai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana'ar da yake kenan shine sana'ar da in ka duba za ga wasu mutane ana yin ta kuma wannan sana'ar ne iya mu zasu samu mana mu dai muna shirye daga mutum wanda yake koyan ilimi kuma ke son karatu ya kamata ya zama yana da sana'a da zai dinga wannan shine kiran da nake ga iyayenmu ga ‘yan uwana ɗalibai su mana haka wannan shine buƙatar da muke roƙo gare su wanda a jiya muka ji wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya ayyuha an-nas kulu mimma fi ardi halalan tayyiba a wannan aya malamai suka ce to Allah ya ce halalan tayyiba din nan to Allah subhanahu wa ta'ala da kowa yake kana dan sarki ne kana dan shugaba ne Allah ba ya koyar da ke kanka ce a to ai ba da mu yake wata su da talakawa Allah yake a kanka kai kana dan sarki kai ba sai kare kare mawa zai ka sana'a domin ai an wancan lokacin za ka samu dan shugaba dan president su a lokacin su yana sana'a ka wani kwashin kashi mai yake yana dan president in dai zai samu kuɗin da zai samu saboda gudun amma abin da yake ci na bai tilmali ne ba ba wai da shi ake aiki ake ci to shi akan ya ci wannan ya zama na mutane wanda ya je aikin da zai samu na halittar shi domin haka ta taɓa faruwa a zamanin abbasiya an yi wani mutum mai suna abdullahi wanda shi kuma wannan abdullahi din ya kasance mutum ne yana buƙatar wanda zai mishi filistan gidan shi amma su kasan lokacin ba babu shi sai dai inda da kasa a filista gida yana buƙatar wanda zai mishi wannan aiki to shi Abdullahi bin Faraj ya bukata wanda zai mishi filista bin Anwa aka ce mishi akwai wani bawan Allah ya kore da wannan aikin ya je ya same shi aka ce mishi a wani kogo ya same shi da keburinsa da abin haƙin ƙasa ya je ya ce to yana so ya mishi aiki sai ya yarda ya ce nawa za a baka ka ji fa aikin mutane uku zai mishi tun da safe har dare wai sai ce mishi dirhami ɗaya da tawo ɗaya ka san za a ce kuɗin ya yi kaɗan amma tun da yana son aiki kuma ya ga an so yi mishi ba a sa mishi tsada ba kan zai su haka ya ce to madalla tun da za ka mu aikin mutane uku kuma tun da safar dare in baka dinari ɗaya da ta kuɗi na yadda zo bawan Allah nan yawan mutumin nan aiki ya faɗi ya filista gidan shi sai da ya gama sai aka bashi dinari ɗaya na dirhami ɗaya da ta ɗaya ya ce ya gode ya koma a masa mutumin nan ya ji daɗin aikinsa sai yana buƙatar ya ƙara mishi aikin nan sai kuma ya je ya duba ya bai shi ba aka ce ai shi a sati so ɗaya ake ganin shi to kinan waye wannan mutum a ce a sati so ɗaya ake ganin shi ina yake zuwa idan muka je gaban kisan nan za mu ji waye wannan mutum ba a iya samun shi sai so ɗaya a sati yawan mutane aiki ya gama ba za ka ganin shi ba sai kuma satan to mutum na aka yi da hasi tashi ɗaya sai ta wuce ranar asabar irin sati ya wuce shi ya haɗu da mutum na agogon nan ranar na zo ba same ka yau kuma na same ka ya ce me yace ina so a ƙara min wannan filista ne ya ƙara ce mishi dirhami ɗaya da tawo ɗaya sai mutum ne ce shi a zuciyar shi ya ce a wannan ai kaɗan amma tun da shi buƙatar shi kenan na shirya ya je mishi ya mishi filistan gidan shi sai mutumin nan maimakon me ya kamata ba shi dirhami ɗaya da tawo ɗaya sai ya ba shi dirhami biyu da tawo biyu har ya ƙara mishi har amma za ka gan shi kamar ɗaya biyu ba ka sa ƙasa an ƙara ba sai mutumin nan saboda gudun ya ci haram ya buɗe kuɗin ya buɗe shi daga dina mai biyu da ta biyu ya ce eh kana so kenan in je in ci haram wai ji an ƙara mishi yana zai je ci haram ya ce haram ka ƙara min da abin da ban tare da kai ba ban so wannan ba ya ce a ai na ƙara maka na ai sadaka ne yace shi ne ba za ka faɗa mun tun da farko ba yanzu alal misali in je ban sani ba na cinye na aiki wannan kuɗin a zan tashi da cewa me kake so in ce wa Allah kana kana so in ce wa Allah ne na cinye bin da ba haƙƙi na ba kana so ne in sa gau mutumin ne ya tashi yana ta faɗa ya ce ah to shi wannan an ƙara mishi kuɗi kuma bala'i yake bai taɓa ganin ga mutane haka ba mutum ne zai so ka ƙara mishi ko ka ƙara mishi kamar ba ka ƙara mishi ba nuna cewa ai ba kamar ƙara mishi ba ba wani ya duba ya san ka ƙara kila ma baka sani ba amma wani zai faɗa maka cewa ka ƙara mishi ba amma shi wannan shi ya ƙara da kanshi amma yana masifa ya ce to yanzu shi kenan ga tawo ga tawo ɗayanka da kuma dirhaminka gaba ɗaya ya ce an yi kamata mun ladana kuma da wancan da wannan ɗin ba za a amsa ba ya ce ba ku fa da kuɗi ya ce ai ka samu in ka ɓata mun ladana haka ya tafi mutumin nan sai bayan haka matar shi ta ce mishi kai kai baka kyauta ba mutumin nan kuɗin da kake bashi kaɗan yanzu kuma yanzu ka ƙara mishi ga shi da ce ma ka ƙara shi da kake bashi da ƙila an sa ko a wuciya ce yanzu ga shi ta ko wancan bai amsa bai amsa nan ba da gudun bai san ka ƙara ba shi yana gudun ya tsara mu kai gashi baka san waye wannan mutum ba fa so ɗaya fa ake ganin shi a fati waye shi baka sani ba zan bincika dai haƙƙin bashi wannan kuɗin zai amsa na sani in bashi da kuɗin aikin shi ya duba mutum na aci baya nan ina lillahi wa ina ilaihi ya tafi ya je kuban na aka ci baya nan sati ta zagayo ya leƙa baya nan sai wanda suke gun suka ce ai mutumin nan bai da lafiya aka nuna mishi kogo inda yake bautan Allah subhanahu wataala ashe a sati din nan yana zuwa ya yi kasuwancin shi abin da zai zai koma can wani kogo ba zai ƙara zuwa ba za ta iya ta yi sai ya fito in ya samu kuɗin da ya samu zai ci abinci ya kuma ku wanda sai kuma wata satin zuwa da Allah kawai kaga da neman Allah tsayin shi duk matsayin shi bai dai dinga cin haram ba wani kuma na zai buƙatar ko abu amma ni mutane za a bashi saboda mutum yana da matsayi amma ya nema ya kuma ce dinga wannan abin da yake idan da ya samu Allah tsayin shi haka bayan haka mutumin nan ya je gurin mutumin nan ya gashi a kogon nan bai da lafiya ba abinci ba ruwa kuma gashi yana ciwon ciki mutumin shi ya kai bawan Allah ya aka yi ba abinci a kusa da kai ba kuma ruwa ka san ko ka kan lafiya ya ce tuni zan kawo maka abinci ta a'a ba na bukata wannan mutumin mun ga me yake bukata yana so ne biya wannan haƙƙin shi mara ma gashi da lafiya kaga zai ninka mishi haƙƙin nan nashi da abinci ne zai dinga bashi ruwa kaga zai ninka kuɗin shi dama yana so ne biya shi haƙƙin shi ya ƙara mishi sai ce ya kai bawan Allah ka san dai Allah ya ce ka kyautata wa dan wanka musulmi sai abin da ya dace yace eh to in dai kai da zaka ina so in jiyan ka a gidana yace ni ba za ka iya ba ba za ka iya jinya na in dai ni ne ba za ka iya ba yace nan in yace ka tabbata yace eh yace amma da sharadi in ka amince zan je gidanka ka dina na yace to yace da farko ba za ka kawo min abinci ba ko ruwa sai na bukata in na ce ba na su ka kawo shi kuma mutum yana da in ba kawo shi ba ai zai iya mutuwa kuma shi amma yana so ya zo gidan shi ya dan jinya yace to na da yace sharadi na biyu yace duk wannan zakan na yace kawo wata bango yace eh yace to wannan bangon na mahaifiyata ce ni da ita muke kwanta muke lulluɓe da wannan bango to da eh wannan bango nake so in nan samu na kafa ne ka ashin wani mai tsada ko wani abu wannan ya ishe ni za a maka yadda kake so ka tabbatar ki yace eh yace to sharadi na uku sai mun je gidanka zan faɗa maka yace to na ji haka suka je gida bawan Allah ne ya zo ana bukatar abinci ne to ban sai ba wani mutum shi muka shi yake cewa kawo shi abincin kuma ya ce dole sai ya ce a kawo shi abinci a kawo shi kuma an kawo shi zai ce mai a maka da kai zo ba gidan an ka dai mutumin nan da ya tana yi ya ce ga bawan Allah ne ya ce to bawan Allah mutuwa ta zo min dama shirin da zan faɗa maka ɗauke zan faɗa maka zan mutuwa ta zo min ya ce duba da kannan na ya buɗe ya gwan zobe daga zoben nan ba karamin zobe ba ne na masu kuɗi ne kuma shi duk kayan da yake suwa da kuma nan kaya nuna na kuma shi zobe a to ai wannan babban zobe ne zai to wannan in nan suka ɗauko wannan zoben ka kai ma president ɗin gari haruna rashid ka ce mishi wanda ya ba da wannan zoben ya ce mishi kar giyan mulki ta sa ya dinga aiki da baitul malin musulmi ko ya dinga ta haram ko sana'a zai zayyana mahalar shi abinda wannan mai zobe ke faɗa mishi kenan da shi ana mutumin nan ya rasu ya rasu da wannan kogon na mafi shi aka mishi da kafa aka binne shi sai bawan Allah ne ya ce ɗauki zoben nan ya sa ya ce to zai kai macen president ɗin sawunan shi sai da ya je mutane fadawa aka ce me ka zo ya to ya zo ganin sarki aka ƙyaƙyace dariya wai kai ne ka isa ka ga sarki manyan mutane suna zuwa ana su juya sai kai kana zuwa za ka ga sarki kai da baka da nutsayi aka ce ya gefe ayayyayi aka ce sako ya zo da shi me ya sakon tun da suka ya nuna musu zobe suka ce kai kai kai zuwan nan babban zobe ne su game tambar mulkin nasu akan zoben nan suka ce to wannan ba na saki ba ne suka ce amma dai duk da haka zan baka ila ma ƙarya yake sai ce to in ba zan je ba ga sakon da ya akai dole zai ya cika mu wannan yaron wasiya wannan mutumin ana kama sarki zo wannan sarkin ya juye zo wannan daga tambarin mulkin sa ta wannan mutumin waye shi tambarin mulki na sai ya ce wa zo wannan zoban maza maza yana kallon zoban sai tunani ya tuna da wani abu tun daga nan ya ce wa zo da zoban a su wani wulakantaccen wani mutum ne ya ce me faje da kwal a shigo da shi kai mutumin nan yana zuwa aka ce mishi ranka daɗe sarki na kira shi to a ranka da ake so miki nan ana faɗa mishi ya shiga sakin nan ya ce mishi waya ba ka zuba nan kai fa waje ta wuya aka ma ka sami wannan ruwa da tambarin mulki na ke kai ya ce mishi wanda ya bani wannan zuban a ɗayyan a ɗayyan ya ce mai kwaɓan ƙasa mai kwaɓan ƙasa ya bani wannan ya ce mai kwaɓan ƙasa wannan zuwan ne mai kwaɓan ƙasa zai baka ya ce ɗauko mai kwaɓan ƙasa ya bani mai dattin kaya ma ake kai shi sai tun daga nan sakin ya kalli zuwa kawai fashin kuka mutum ne ce to me faru ne ya na sauki na kuka faru aka dauka aka fara kuka ce ni dai wanda ya sai miki faruwa wai shi sauki ne ce ba Allah ba me faru har ka haɗe wannan mutum ce ina son an filista ne haɗe da shi talaka ba shi bai da kuɗi ya faɗa mishi tun me faru da ya ƙara mishi mutum ne ya ce baya so ya ci haram halastin shi kawai kaza kaza kaza kuma ya ba shi wannan zuwa fitin ne ya ƙara gushewar kuka fadawa aka ɗauka da kuka sai da aka gama sai ka san mutum in bai san abu zai so ya sani ya aka ana kokatu wai wannan ya ce masu shi wai wannan waye shi ya ce to wannan haza awwal mawdudin lidan wannan shi ne ɗana na farko ce eh mai kwaɓar ƙasan ce shi ne ɗana na farko ya ce kai wai wanda ke kwaɓar ƙasa ne wanda yana buƙatar kuɗi kuɗi yake so a bashi saboda neman halin ɗan shi shi ne kuma ɗan sarki shi da mu ne zamu domin na buƙa a hannun shi shi ne kuma ke zuwa kuma ya mana aikin wuya shi shi ne ɗana na farko shi to aka haka sarkin ne ya bashi labarin cewa lokacin da mahaifin shi Rashid sun nemi sunan shawula da shi mahaifin shi da shi da yake kan garin mulki yana son ya auren miji da wata ɗaya ita kuma tana jibi da mulki shi kuma shi ba ita yake so wata yake so sai wanda yake so ya ɗauke ta can wani gari ya nemi shaidu da malamai aka ɗaura musu aure a can garin a can garin da ya kuwa san mata ke so da akwai shaidu akwai malamai da aka ɗaura akwai waliyan shi kuma suka aure da ita shi ne ta haifi mushi wannan yawo a can garin to ta haifi mushi yaron nan yawo ya fara jima kuma shi ko yake kai sana'a yake so koya ina nuna mishi shi ɗan suci ne to ni zan zama suki nan namu idan na zama suki to shi ba zai nuna sana'a ba ya dinga cin halas ɗin shi ko yaushe magana shi in nemi halas ya nemi halas ina kuma ganin zai nake sarki to sai in nemi halas ga kuɗi a nuna ga shi na ɗan sarki ga kuɗi sai abin da ya bukata kuma yana bukatan wani aiki amma shi ya gwamnati ko ya je nemi halas ɗin shi yana ɗana amma ba shi ya sai gungu bawo ya je mutane aiki a biya shi kuɗi ba shi halas ɗin shi da mishi ba wai dan shi ɗan sarki bane ko ɗan president ba halas na halallake kwaban ƙasa zai yi je ya dawo gida ana ta mishi ranka ya daɗe shi ba wai shi yace to wannan yaro da baba na yaro su da baba na ya kusa gane cewa ina fa da aure na kusa ganewa sai na ƙara canza injin nake muka aruba su wani zance sai na ce musu suna jin baba na yaro zan aiko a zuwa ɗauke su da wannan gari su koma inda nake amma bayan mahaifina ya rasu ya zama mulki nawa na ayyuka fadawa a je a tuhumin da aka ce a duka su rasu ashe nan mahaifiyar ce kai ta rasu ɗan bai rasu ba da na san da ka ai da na ɗau kun wasu nan ita kai kuma da na san ka a lokacin da na ce ka zo min da shi da wannan ɗan tun a lokacin yake mu azin cewa sargiyan mulki ta sa in halaka yace Allahu akbar yake kama mahaifinka nasiha hayyan wa mayyitan kama mahaifinka nasiha lokacin kana da rayuwa lokacin bayan ka mutu tun daga nan mahaifin ya ce ba yana birnin ba shi ne shugaba to daga yau ba zai ƙara suna abu cikin zuciyar musulmi ba sai dai sana'a ya je ba haka yana shugaba in mai zai yana sana'ar gasuroji a kusa da shi ya dawo ya saka kayan sana'a ya sa kayan mulki ana ce mishi ranka daɗi haka ne mahalar tsaye shi to kana sarki ne kana dan shugaba ne ka nemi halal ɗinka shi da Allah yana mana kwaɗaitarwa akan halalan ɗayyiban halalan ɗayyiba wanda a jiya muka ji saɓanin ƙirawa da malamai suka yi to malamai a wannan aya sun yi saɓanin ƙirawa da yawa domin malam sammak wannan aya ce wala tattabi'u hadawati shaitan saboda ka kakkada mutum ya zo wannan aya ce wala tattabi'u khada'ati shaytan ko in ce khada'ati shaytan ka ce ya kuskure a'a domin mutum ba zai iya kawo mutum da kuskure a karatun a kokani irin a wayannan kirawan sai ka san ci duka kirawa ka san kira'an da malam wane ka san kaza ci sai ka san duka kirawa zaka zaka iya mutum gyara irin wayannan kira ni sai kawai mutum ya ce wala tattabi'u khada'ati shaytan ya ce khada'ati ko maka ana alƙur'ana suka kuduwa zaka ce kuskure saboda baka san da ta kira ai karanta ba kira wani malami ya karanta an abi san ma kai karanta ko kira an adami baka saka mutum gyara irin wa'annan ba sai ka san duka kira u'a yanzu zaka ce to ai kira u'a nan ka gane cewa ba wannan amma sai ka karanta kira u'a da zaka gane mutum ya kuskure ko ba wasu malamai su da suka tashi sai ku ce wa ya tafi kuduwa ta ba haɗawa sai suka ce wala tattabi'u haɗa'ati shaitan ka kenan kan mutum idan ya ji an kanta zaka shi mai ce kuskure ne ce ai kawai haɗawa ta zaka ce babu haɗa'ati to babu laifi shi ma haɗawa haɗa'ati din na nan shine ijmalu ahfash zai karanta da wannan kira wanda kuma gwanaye da suka zo wannan aya suka ce da Allah ya ce ya ayyuhan nasu lu ya ya ayyuhan nasu lu alqur'ani ya zo alifin mu ana ciyo domin alif a hisabi ne yake nufi kilo ɗaya saboda kai ayyuhan nasu alqur'ani na zo su ɗaya ne kuma a wannan gun kai kuma a wannan sura suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas Allah subhanahu wa ta'ala malai suka ce to ya ayyuhan nas ya zo kawai kafin a hisabi ne yake nufi ashirin domin in iza a hisabi zan ga cewa a ba ja da ha wa za ha da ya ka to kafin na take nufi ashirin alifin fa ɗaya to ashirin da ɗaya na kawai ya sa malamai suka ce ya ayyuhan nas ya zo cikin alqur'ani kawun so 21 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annas to annasu ko annasi ko annas ko kuma ya ce da fata da nasuba da jarra da wafa'a yanzu suka ce ya zo ka adun adun kuma ana ya zo ɗari da saba'in da hudu na'am da Allah subhanahu wataala ya ce halalan Allah ya ce halalan malamai suka ce halalan ya zo ha'un so biyar a cikin alkur'ani da girma kuma idan muka duba a hisabi ha'un zai yake nufi a ba da ha ha'un din nan zai take na fito annas alkur'ani ya zo so biyar ne malamai suka ce na farko muka ji ya zo a bakara ma'ida an'am yunus nakhli nan da Allah subhanahu wataala ya ce aduwwun mubin malamai suka ce aduwwin ko aduwwun ko aduwwan da fataha ko da jarra ko kuma da wafa na zuwa alqur'ani zainul su bakwai a cikin alqur'ani mai girma a bakar ya zo su biyu an'am su daya arab su daya yunus yasin zuhur su bakwai wannan kalma ta aduwwa mubin ta zo a cikin alƙur'ani da girma to idan muka je ɓangaren izabi da wannan aya to da Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nas to ya wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ya khawfun nida haka shine na me da Allah yana kira ne ya ku jama'a ku saurara ku ka umma mu sai na wasa ne ya Allah ne ce da Allah yake kiran kowa da kowa kan kana sana'a ne in dai kan Allah yana ya ayyuhan nas Allah yana jayo hankalin mutane a saurara a ji. Malami suka ce yawon ina haufin ne da ce haufi ne na kira. Ayyu isunin munada wa biyi aladdani. Ya ayyuha hawa din nan malami suka ce za'ira littan be faɗakarwa yake Allah. Ya ayyu annas annas badalin adaf da bayan min ayyuhamni aladdani. Musa Allah zan ce ya ayyuhan nas. kulu yanzu suka ce kulu din nan fil amri ne fili ne na me amri Allah umarni yake ku ci ba za ku ci ba tunda bai zo da ya'un ba ko yana hufa kwaga da din ba bai zo da alaifi ba mun alaifi shine in harafi ya fara da za a ce shi ayi mudaki ne ko da alifin ko da ya'un ko da nunin ko da ta'un ta'kulu na'kulu ya'kulu irin wa'annan da alifin nunin mana a laitu in dai kawai bai fara da ita ba za a ce mishi mu dace to nan ya fara da shi nan ma haka da kafin ma ya fara kulu wani Allah yake yawa wani suka ce mabni ala hasbi nun wal wawu fa'il da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulu min ma mai mai suka ce harfin jar ne domin min harfin jar ce ma isul mawsul fi mahallin jar mazhurin bi min mimma fil ardi fi harfin jar al ardi اسم مجهول في دون في ثلاث حروف في الجنة الله سبحانه وتعالى في الأرض حلالا حلالا حلال منصوب وهو منقول طيبا صفة ولا تتبعوا الواو والحكم wannan ba isi na fiya bace wannan ta'adaf ce Allah subhanahu wataala ya ce wala la dina na hiya ce aljazima Allah subhanahu wataala ya ce wala tattabi'u filin mudare kaga nan filin mudare saboda mun ce duk wanda ya fara da wannan hafawa alifin nonon ya'un ta'un to kaga nan da muka ce mudare saboda nisa muna ganin fa kwashi yazo da shi tattai ba kwashi ta'un kaga ta ka ka'idan da ake ce ta kaga fara da ta'un din shi kaga za mu ka boje ai da ma mudare ina saboda ga kokon shi to da sai filin mudare ne wow fa'idin tattai au akwai wawan wawan din ita ce malamai suka ce ita ce fa'il din kuduwat maf'ulin bi tunda mun ga fi'il mun ce fa'il ita ce aka sa a wawan din nan to ina maf'ul tunda mun ga fi'il fa'il na maf'ul din yake malamai suka ce to maf'ul din shine kuduwat shaytan kuma shine hum to da muka ji cewa kuduwat maf'ulin bi masu huwa mudafun ash-shaytan mudafun ilayhi innahu lakum إن عوف النسب والتوكيد مشبه بالفعل wala ka ismu inna to ya kamata mu khabarin ta tunda mun ismun ta mun suka ce to adul khabaru inna shi ne khabarin wa huwa mafut mubin na wannan shine li'irabi na wannan ayat Allah subhanahu wataala yace يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين yanzu kuma za mu tabbata inda Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yamukum bisu wal fahsha'i wa an taqulu lillahi ma la ta'lamun ala ghamma tafaddal mashkur بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Allah subhanahu wataala ya ce إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما يأمركم بالسوء والفحشاء shedan da Allah ya faɗa mana a baya cewa shi ke sa ku haramta muku abin da Allah ya halarta muku to ku sani cewa inna ma ya'murukum bisui wal fasha shine yake umurtan ku da ku aikata mummunan abubuwa wal fasha da kuma al fasha kuma shi ke sa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ku faɗan ma Allah abin da ba ku sani ba ku ce ai ƙarin ba wala ga Sufman hali Allah mai cewa manzo Allah mai cewa duke da shi ke sa mutum ya wannan malamai suka ce dalilin saukan wannan aya yana da alaka da dalilin saukan aya da ta zo kafin wannan aya ana alaka da saukan aya ne to minan nas man yattakhidhu min dunillahi ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan tayyiba suna da alaka dalilin saukan su ɗaya ne to wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma mukum bisu'i To, kalmar su da Allah subhanahu wa ta'ala ce, mami suka ce, takan ɗauma nan mutum ya samu fuska, sai mutu ka fuska ɗaure. To, kalmar su ya ka ɗauma nan haka. Kuma kalmar su ya ka ɗauma nan kuturta, za a iya cewa, ai, bai da kuturta, yi mana so, bai da so, ina na bai da kuturta. Allah subhanahu wa ta'ala yana so cewa alƙur'ani mai girma cewa wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su'. ya ka annabi Musa ka sa hannunka cikin ajiyunka za ka fito da shi yana haske yana walwali ba tare da kuturta ba ba zai ba za a gan shi tas da kyau ɗin shi to wani kuturta ta tare da shi Allah ce min gairu su ba tare da kuturta ba haka ce ai min gairu su ba tare da mummuna ba daga nan da cikin alƙur'ani sai an ji gaban malamin nan kuwa to min gairu su a nan malamin suka ce Allah na nufin ba tare da kuturta ba to malamin suka ce to duk su iya kan ɗau wannan ma'ana kuma su iya kan ɗau mutumin da muna za a ce mishi so su ulwala har wannan yana da mummunan fuska ma'ana in fuska tana da mummuna ai mutum ne mummunan ba fuskan ba shi ne mummunan so da kan an ce su ulwala kaka ce ai fuskan ne kai wani ɗin ba to malai suka ce an ce su ulwala ana nufin cewa kana da muni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yamukum bisu'i wal fahsha to Allah ya ce wal fahsha to kalmar alfasha ran larabci an ce alfasha bi ma'ana abin da bai da mun yanzu ina ce maka in zugi la hada bi zai alfasha na ban cewa ba tare da ya ka fasara ni da alfasha eh amma me nake nufi ka kalli wannan abin ba tare da alfasha ba bi ma'ana ba tare da mummunan gani ba ka kalle shi da kyakkyawan gani duk wani aibi ma ka kalle shi a matsayin yana da kyau kakkace ma yana da mummunan sa mutum wata fasha kaka sa mishi fasha zuwa na kaka sa mishi muni wannan shi na matsayin kyau ne ko bai da kyau wanda malaman tafsiri da shagi da suka zo irin ma mu dabi ce ce da Allah ya ce inna ma ya amukum bisu'i bi ma'ana inna ma ya amukum adukum shaytan makiyun ku shaytan yana umurtan ku da ku aikata da ku aikata af'alu sayyi'a ina nan abubuwa wani kwashi ɗaya sun kira wa aglaqu minha alfahisha kazina wa nahu zalika wa aglaqu min zalika huwa alqawl ala allahi ma la ta'lamu shedan makiyin shi ke sa ku aikata asu muna na abuwa da alfasha kamar zina kai abin da ya bosu nan girma da shi ɗaya yake umurtan ku da shi shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ku faɗan ma Allah abin da ku sani ba ku ce Allah ya sa hali ba Allah ya ce ba duk wanda ya zo nan ya ce ko shi ɗan ne a ji kaɗa cewa to dai kila ne bane ba ma kila bane ba kila kala bane hakan ne na'am to Allah subhanahu wataala ya ce su anan gurin yana magana cewa to duk wani mummunan abu da kake ganin wanda ka san bai da kyau a shari'a shi ɗan ke umarta mutum da wannan na'am wanda kuma mawaƙi yana cewa a waƙar shi cewa in ya ku hazar da hanku ƙarsa an yi fata lama ƙarsar ganin duhu al'amru in ji fiye ma wahidun li za ka shukur wa li za ka saba ya ce idan aka ce maka hazar da wannan zamanin ƙarsa an ya muna na mun bai mun kyau ba to kana ma ƙarsar ganin duhu ai zamuna da yawa su faranta mun ga in wannan bai faranta mun ba kawai sai da ƙarsa an yi abin da ya gaya mu na maka wannan za a ci in zamani mutu fuska ne da su din nan ha inda dai ba fuska yake da shi ba to ake nufi yin muni na ya zama na cewa ba na samu wani alkhairi a wannan zamu to dan bai mun daɗi ba a wasu sun mun daɗi wannan da bai mun daɗi ba me zai yi saban haƙuri wancan kuma ba saban wanda kuma za ka mutum sai in gode ma Allah da shi daɗi wanda kuma sai in ya kunce da bai sai in ci shi zan gode ba godiya haƙuri abin da ake so kenan na'am malamai suka ce wannan aya malam muqatil jelo malam muqatil ya ce Allah subhanahu wataala ba ya ce na muku shi ba malam muqatil ya ce alqur'ani duk inda kaga Allah subhanahu wataala ya ambaci fahsha fa innahu zina illa fi qawli ta'ala al-zikari wal faqara wa amukum bil fahsha kuma da cewa Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani duk inda ya sa alfasha yana nufin shi dan na mutum da zina duk alfasha na nufin zina ne amma kuma a guri ɗaya ne Allah ya zo da alfasha yana nufin cewa shi dan na mutum mutuwa da zaka inda ya ce a shekara idan kuma faƙawar mutum alfasha Allah ya ce shi dan yana umurtan kuya za ku yi talauci ku daina ba da zakka za ku bai talauci wani amurkun bilbasha yana umurtan ku da barin ba da zakka malam kaga ce to anan ne kai fasha ya zo da ma'anan barin ba da zakka amma duk inda ka ji alfasha alqur'ani ya ce ko abin da take nufi shine zina amma inda ka Allah ya faɗa haka anan aya kan ka zo ka kanta wani aya ka ce ai a shedani shedan yana umurtan ku da yin zina ne anan aya a'a yana umurtan ku da barin ba da zakka na'am saboda ka malamai suka ce to shi dan makaran shi shine kamar da muka a baya shine mai zikiri dan matan Allah ne zaka kada shi dan amma an ba gawa ga wata hanya sai kuma suka ce a ai akwai hanyoyi da yawa da ake tsare Allah ke tsare mutum da shi dan daga ciki akwai mai as-sadaqa ba da sadaka in je kana fitar da sadaka kana bayarwa shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare ka da dukkanin wani gumu da wani humu na ana sallallahu alaihi wasallam na wani cewa mu tsare mu kan humum wal gumum bis sadaqat da sadaka za mu tsare mu kan duk wani bakin ciki duk wani mummunan abu da zai tankare mu da sadaka zai kulle mana ko ina yanzu alal misali ka kulle ko ina dakin nan ko mutum ne yana sai kaje ka ce zama a ai akwai huji anan akwai huji anan akwai huji anan akwai huji anan yanzu to da kawai ta wannan hujin ya sai ta kai harwa mutuwa za ka yi ko baka bude daki ba to sadaka ba kana matsayin mumini kana zikiri ka kulle ko ina in kuma baka wannan sadaka ta hada tare to in ma akwai wani bangare dan wani gab da ya bude to sadaka za ta kulle shi in ka in ka saka sai kai me sai ka dauko kyalle ka buka satto shi wannan zamu to sadaka kama ka take duk wani matsala ko wani bakin ciki da zai shigo zuciyanka to sadaka za ta kukulle zuciyan kukulle shi da ko bakin ciki ya zo sai je ga an kulle da kyalle ba da mai shiga sai ya tafi ya kare ka to sadaka kenan da shi ne shi dan shi ma zai dawo shi tafi ya kare ka kuma da shi Allah subhanahu wataala yake tsaga mutum yadda mutum baya tunani za su ce to me sa Allah subhanahu wataala yake kiyaye manzon Allah haka kuma manzon Allah ko ina cikin tsayin Allah saboda sadaka in kuma mutum ya ce karya ne to a duniya ko wanda kai manzon Allah sai ka yasa sai zama a duniya Allah kuma ya kiyaye shi akan kowa da kowa ba da sadaka in malam za ka yi maka kana ba da sadaka koyaushe sadaka tsarin da Allah zai maka ya yi yawa ko ina za ka je za ka kwana a waje Allah yana kiyaye ka ba matsayi amma Allah ba na yana tare da kai tsayi ka yanzu wancan mutum da ya lokacin manzon Allah ba kan jiwa ta yi ba ta daina da wuyan shi da kanta saboda manzon Allah yana sadaka da yake wa Allah ya kiyaye shi kuma in ka lizince wa sadaka Allah subhanahu wataala sai ya kiyaye ka mishi manzo Allah za ga in sabai ma suna wai mishi gadi Allah zai ce a Allah zai tsaye zai ce saboda ya san da abin da yake don wata rana malamai suke malamai suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da sayyidatuna Hafsa ko kuma ce sayyidatuna Safiya mun san tana da ita ba asalinta bai hujiya ce ko ta musulunta kuma tana da cikin manya-manyan su ta musulunta to ranar da manzon Allah ya aure da ita bayan Ubal Ansari ranar ya sa kayan yakinsa ɗauko takobinsa in ka ce za a je yaƙi kowa zai ta ato ina za a je ko ce ga jari'a gaba gidan manzon Allah ya tsaya ya ta kewa gidan ina jin motsi da ɗan wutan shi ya haska waye nan sai wani wancan ce ce me yake a gidan manzon Allah ba a saba ba yau kuma gashi yayi saboda an kashe mata mahaifi a filin yaƙi ƙanninta ko ƴaƴan mahaifin nasu zai zama ba ita kaɗai ce ƴaƴan shi ba ƴaƴanta ƴaƴan shi za su ce a baban ma kashe shi saboda Muhammadu za su ce su kai manzon Allah hari za ka zo a matsayin sun kawo annon su ziyara ko yau su ba san manzon Allah suka kai hari ba suke so su kai hari ba sai sai ya tsaya a gidan ya ce duk wanda ma zai zo yana kallon shi amma za ka cutar da manzon Allah yana ganin ka sai ya anso kanka da komai naka don kan ma ka cutar da manzon Allah yana ganin ka kuku ka wani abu ko kuma ce ƴan uwan baban za su ce ɗan autan mu saboda Muhammadu akan shi za su to fansa to duk wanda ya fasa zuwa ga takobin shi wanda yanzu in ma sarewa ne za a mishi ta kama aiki haka tsaya gidan yana ta tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan dukaran tafiya manzo Allah ya fito ya ce wai nan kuwa sai ga Abu Ayyub al-Ansari da da takobin shi ya ce ah sai kuma da dare Abu Ayyub da yuka to Abu Ayyub me zai doka yau kuma da dare yanzu Allah ta mishi to kai kuma ba yi ansari to me kai yoyi doka ce ya rasulullah yau fa ka san kai aure da sai da na tafiya kuma ka san tana da ƴan uwa kuma babanta da aka kashe yana da ƴan uwa za su iya su kawo maka hari kuma lokacin ya ya rasulullah ba kowa a gida kuma ba ta isa ce wani abu duk mata gida sai dai ba wani mutum da a ce zai yake gidan da zai ta yi mun ne zai sabai kuma gashi ba shiga muke ba in Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuni shi na Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye amma ya wayo bal ansari haga sakallah hayyan wa mayyita Allah ka tsare ta a raye ko a mace tunda manzon Allah ya shi na addu'a zaman cewa duk wani wanda zai kashe shi sai Allah ya tsare shi yana mutuwa sai da Allah ya kawo kiyaye shi ba mu fatan manzon Allah addu'a nan sai ya tafi shi ta gishi shi addu'a manzon Allah in yi bi take ba ta dakatawa har abada ba haka da wannan Allah ya rasu aka fara buɗe buɗe ana buɗe gurgin kafirai sai aka je buɗe garin Constantinople wata tana cikin gurgin kafirai da suke takama da ita da aka je buɗe ta kafirai yawan ka kofar shiga gari ana aka yaƙi har musulmai za su zo shiga gari akwai su kuma suka ce ba za a shiga ba aka haɗe da yaƙi har in musulmai suka yi nasara haka za su tunkuɗa kafiran baya su shiga kuma kafirai da za su tunkuɗa musulmai waje haka dai kafirai suka yi galaba kan musulmi suka tunkudar da su waje mun san yaran buga misali da kofar buwa kan kuma mutum ya irin wannan kofar ne yanzu kofar doka wannan abin ba sai in aka shiga kofar doka ai ka je ta nan gurin ba ce daidai tsakin gurin nan abin ga sha tsakiya sai ga yan zagi anan ga ina anan aka shafi da yaki kaga ana gama za a shiga cikin wannan kofar ne in kuma muka ci nasara za mu fitar da su wannan kofar sannan aka yi yakin ana aka kashe a ba'ibal amsari wannan wanda manzo Allah ya mishi wannan addu'a anan ya rasu da aka dawo binne wayanda suka rasu anan anan da aka ga kabari aka binne shi ba kuma Madina ba da ka san jiya inda aka ibo kasan ka ne duk gudun ga karshe inda aka ibo kasan ka nan zaka zaka wasu ko a yaki ne inda aka ibo kasan nan naka anan zaka wasu kanka ce inda aka fera a Madina in da zo a Madina kuma a ce an binne a Najeriya amma in ji a Najeriya zaka ibo kasan ka ko ka dan waye shi ka kuma nan ka mutu kuma anan za a binne ka haka ne kan mutum ya ga shi dan Najeriya ne bai san da Allah subhanahu wataala ya ibo kasan da ya halicce shi shi bane a can Madina ba a nan to ala abu ne shi a kanke duk bala'i a nan dai za a ga su a ba zai yi ba wannan gurin manyan mutane ne sai manyan mutane ake zuwa a nan gurin a nan makabartan inda na Allah ya kasan da aka halicce ka ita za a gama saɓana a ƙarshe a ce ko ya kale abu ne shi a nan na ma'adan Allah kaddara za a wuni ka da ƙasar nan Allah ya halice ka ita malami suka ce da Allah ya ji halitta mutane kowa sai ibi ƙasar nan ya ne shi a wasu za ta za a gidansu ake binne su saboda nisa ana masu da kasan gidan an Allah halice su kuma yanzu a gidan za a binne su za a da ita aka halice su domin yanzu sabon maza ana sallah sai wannan kwara uku sai maza ana sallah da sallam cewa sai ji abubakar cewa sai ji umar da ana ka binne su a sa a ɗakin sai na aisha ka an ibo kasan su da kasan ɗakin nan naka aka Allah ya halice su sai sa duka aka binne su a nan in ga wani mutum ba zai ce ha shi ma ai ina fatan Allah ya yi wani kasa ka kun wani Allah ya yi wani kasa in ba su ukun nan ba za su ukun nan ku aka binne a nan ba wani kuma da za ka binne a nan wani watakila kusa da Ka'aba Allah ya yi maka zai to za ka in zai ga su kusa da nan kuma za a binne shi a ga mutuwa Ka'aba ne za a fulle mutum ba annabi ba a'a a ga ma kace kuma a binne shi a nan saboda anan Allah ya yi maka kuma anan Allah dole yake sai an binne shi to da a ga ma kace anan za a binne shi wanda nuna ke yake cewa waman kana tumani ya tubu bi arjin falaysa yamutu fi arjin siwaha duk wanda ya kasance da Allah ya fi halitta shi da kasan garin ne ya ibo ya halitta shi to ba zai taɓa mutuwa ba shi a wannan garin kila ma kai kila wani mutum shi inda fitsara tana ne amma kuma a tana aka yi kasan shi da kila kila ma bai ma da kuɗin zuwa tana amma sai wani ya mishi kuɗi zai je tana yana zuwa tana Allah ya amshe shi kuma a nan dole za a gune shi da a can aka ibo a sassa haka wanda ya fito shi ma ɗin dama a can ƙasar Constantiniya aka ibo ƙasarsa aka halitta shi amma shi kuma ɗan Madina ne amma duk gudu duk mai ya yi kawai da shi ko amma aka ce a nan goyin ya mutu kuma a nan aka fito shi inda aka ibo ƙasarsa gurin daidai gurin tunda an ibo gurin aka halitta kai kisu yanzu an mai da kai kuma an binne ka haka shi ma ya faru da shi zaka akwai wanda ma zaka ga shi inda shi kaɗai a wurin saboda akwai irin wannan sabon zaka inda suke ba wani abun kwata kwata wani zaka ga ma daji ne su kai wani ya ce ai za a buine shi kusa da wannan sabon kuma ya mutu ba za a buine shi alƙan ba saboda ba na kai ba ƙasar shi ba yanzu a banzar da gifazi ai shi ai ba ƙasar shi ne a daji kuma a daji ne mutu kuma an yi ba wanda zai ce za a buine shi a daji ne saboda akwai sabon manzo Allah saboda ba wanda aka yi kafin shi in ba shi din ba kuma hadisin manzo Allah ya tabbatar mana da haka akwai lokacin da za a ji yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga za a ji yaƙi ana gudu kuma ana gaji gudu lokacin da ake tafiya a hankali a hankali dokin shi yana tafiya tunda aka zo inda ya kamata a fa gudu sai da doki doki gudu kai doki ya tuto sai a da yana tafiya tun da ana yi hankali hankali kuma ya ja shi dan yan ana gudu ko yawan duka doki wanja zuciya ki dai ya make ce a yi duka ya duka doki ya ki tashi na ɗauke wanda ya wannan gurin na sauka a dokin ya ɗau makaman yakin shi yana tafiya yana so so gidan ya kawo musa ba ina gudun su ya hana iska kalan mu na ku kai su ba su je ba wanda zai ce ku zo ko kaza kaza amma sun wani bai zo ba ta wasu da wai wani ma bai fazo ba wane da kai shi bai zo ba ya ga suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya usul ne a fadar da fari din ya ga mace maka ai shi kaza kaza ruwa ruwa ruwa ruwa suna da kuma manzo Allah tana kan manzo Allah ko gafi da ruwa su su wanda kullum ba sa zuwa dan sun samu sun dan zo yau mun shine wanda kullum yana zuwa ne suke mishi bala'i yau bi zuwa eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ali ku san wani alkhairi zai shi sai kai su ga wani mutum yana tafiya to sai wannan mutum yana tafiya to me faru bayan haka saboda karancin lokaci ana za mu dakata idan mun zo gobe za mu ji mai manzon Allah ya faɗa wa wajen sai kuma sannan me ya faru tsakanin shi da munafukan da suke ta zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan za mu dakata saboda karancin lokaci fatan Allah ka ga mana bukatun mu Allah ba mu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ciyar da mu ka shayar da mu ka tafasar da mu alfan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun wani bukatun shi na zahiri da batin Allah ya gama kowa bukatun su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman aure ana ka biya musu bukatun su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna kokara mu tattuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada kawunan musulmai ga baki daya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne kuma nake godiya ga Maulana dan Maulana الشيخ الهادي إبراهيم شرطي عثمان بوتي خادم الفيضة kokarin da yake koya shi akan haɗin kan musulmai kuma shi Allah ya saka mu da alheri Allah ya mishi dukkanin bukatunsa kuma kokarin da Dr. Ahmad Muhammad bin yake yi akan haɗin kan musulmai dukansu Allah ka ansa bukatar su Allah kuma ka haɗa kawunan musulmin duniya gabaki ɗaya muna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna da kasan mu lafiya kasan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kan mahaifiya ta sai da Amina kuma Allah ka kan kakana a shekaru Yasin kuma Sharif Abba ya yi mahaifiya na da zuwa Allah kuma da shi da lafiya alfa mu da Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبقنا سوى الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malaman na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya ƙara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya Al Shifa Academy Boarding School da ke ƙarƙashin Islamic University of Nigeria ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman ƙarin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas